العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wacewar rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta juma'a yau uku ga watan jima'a da ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka don ci gaba da jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sabo da cikin wannan littafi na rukun alhani ila ma'anar qur'an na shekaru abubakar mahmud umar kumawalla muna roƙon allah ta'ala ya mutu mawafaka muna cikin surutul ma'ida aya ta uku za mu sake tashi
بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الكنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبه على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
نعم wannan aya mun tsaya a tsakiyarta ne doka ne da Allah subhanahu wataala yake ambatawa dangane da nau'in abin da ya halatta na abinci da wanda bai halatta ba Allah ta'ala yana cewa harimat alaykumul maita an haramta muku mushe mun ji irin nau'in mushen da aka hana akwai nau'i guda biyu wanda yake halattacce shine wato mushen fara da kuma mushen kifi wadda mu haka na an haramta muku jini sai aka fahimci cewa jinin almasfuh wanda yake gudana amma jinin da Allah ya halicce shi ko ya daskarar da shi a cikin halitta wacce ta halatta a ci kamar misali hanta da kuma sefa da ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta amma jini wanda yake mai gudana ko da an daskarar da shi haramun ne walahmul khinzir haka nan da naman alade duk abin da ke jikin alade baki ɗayan sa haramun ne baya halatta ai amfani da shi wajen ci wama uhilla li ghairillahi bih haka nan abin da aka daga sauti game da wannan Allah subhanahu wataala aka daga sautin wannan Allah game da yanka shi shi ma haramun ne ko da yana daga cikin nau'in abin da ya halatta a ci wal munqanika wadda ta zan an makare ta har ta mutu wal mawquza da wadda aka buge ta har ta mutu wal mutaraddiya da wanda ta sadado daga sama ta fadi ta mutu wan nadiha ko wadda yar uwarta ta soke ta ita ma har ta mutu wama akala sabu da abinda namun daji suka ci illa ma zakkaitum sai dai wanda kuka riske shi a cikin waɗannan nau'o'i akwai tabbatacciyar rayuwa a jikinsa zai iya rayuwa ko kuma a wani ƙaulin malaman
ko da ba zai rayu ba abin ya kai ga matuƙa amma idan an yanka shi kuma ya nuna alaman jin wannan yankan shi ma ya halatta za a ci dan ne ina ji muka tsaya Allah subhanahu wataala ya ce wa ma zubiha ala nusubi aka yi adafi haka nan cikin haramci abinda aka yanka shi wato ala nusubi ai ala asma'in nusubi ko kuma lin nusubi wato wanda aka yanka shi domin gumaka jam'u nisabin wahiyal asnam ai idza qusida ta'zimu hadhihi idan aka yi nufin girmama gumakan da wannan yanka walau lam yuzkar ismuha inda zabhihi koda ko ba ambaci sunan gunkin yayin yankan ba amma an yi dan girmama shi misali sai aka ce boka ya ce wa mutum ya je waje kaza ya yanka ka je bakin kogi da safe a wajen magangara inda mutane ba sa bi sai ka yanka ba da irin wannan shirman ko macalar suke faɗa ba ko a ambaci wani abu daban to ko da an yanka da sunan Allah ba za a ci ba haramun an yanka shi ne domin gunki gunki ba sai wanda aka sassaka na buda ba ko da suri ko da bigire ko da bishiya ko da kogi ko wani kwazazzabo duk zai iya zamantowa gunki to shine nan wa ma zo biha ala nusubi hadisi ya inganta a cikin musnad na imam Ahmad haka nan Abu Dawud ya rawaito shi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami' hadisi da aka samu daga Sabit ibn Dhahak yake ba da labarin cewa wani mutum ne ya bakance cewa zai yanka wato raƙumi sai ambaci wani waje kasan bakance ana ta'allaka shi a bisa ɗabi'ar mutane sukan ta'allaka shi da aukuwar wani abu ko kuma rashin aukuwar wani abu misali ya ce idan ya samu kaza ya kukuta ko idan kaza na alheri ya same shi sai irin wannan bakancan cewa sai zai je waje kaza ya yanka raƙumi sai faɗi waje mai nisa wato don ya nuna sha'awarsa ta zuwa mana ta nuna godiya to shi ne aka tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya halatta wannan bakancan ya cika shi annabi sallallahu Alaihi wasallama sai tambaya ce halka na fihi watanun min authanil jahiliyyati yu'bad akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da aka kasance ana bautawa a wajen ada kalula sai aka ce a'a ba wani gunki a wajen da a zamanin jahiliya ana bautawa mu fahimci kalamin a zamanin jahiliya an taɓa yin wani gunki da aka ajiye a wajen ana bautawa sai aka ce a'a sai ce hal kana fihi idun min ayadihim to su a jahiliyan suna zuwa wajen dan wani taro da yake kewayowa lokaci lokaci a matsayin idi suna yi aka ce masa la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aufi bi nazarka je ka cika bakancanka kaga wannan ya nuna mana ashe da a ce akwai wani abu da ake yi na shirka a wannan bugiran in aka je aka yanka to shi ma ya fada karkashin wa ma zubiha ala nusu ko da sunan Allah ko aka kira saboda wajen ana girmama gumaka a wajen imma da bauta da aka ajiye su ko kuma da idin da ake zuwa don girmama su duka irin wannan in har akwai to baya halatta mutum ya je wajen takanas yayyanka shi ma ya zamanto wa ma gubiha alan nusubi yanzu misali mutum ya je a wani waje inda aka saba zuwa bautar irin shehunai din nan an saba in shekara ta zo za a je a taru a wajen aibotar shehi wata shekaran ma in ta zo za a taru a wannan wajen aibotar shehi to baya halatta a yanka a wajen ko sunan Allah aka kira ya zama wa ma gubiha alan nusubi dan yayi daidai da abin da annabi ya faɗa cikin hadisin Sabit ibn Bahad hal kana fihi watanun min awtanil jahiliyyati yu'bad hal kana fihi eidun min a'yadihim da akwai wani gunki a zamanin jahiliya da ake bautawa a wajen aka ce a'a suna kewayowa don yin wata bauta a wajen aka ce a'a tukunne ce aufi bi nazarat ashe kenan da akwai ɗaya daga cikin biyu me zai faru ba za a yi ba za a hana to wa ma zubiha alan nusubi walau lam yuzkar ismuha inda zabhihi ko da ku ba ambaci sunan gunkin a yayin yankan ba fa ala bi ma'ana allam fa'un din nan ta zo ta da amanan lam wato wa ma zubiha lin nusubi kenan ma'anar tasa abinda aka yanka don gumata walaysa hadha mukarraran wannan ba wai an sake nanata magana bane ma'an ma sabaka tare da abin da ya gabata la aka ce wa ma uhilla li ghayri llahi bi abinda aka daga sunan wani Allah wajen yankansa nan kuma aka ce wa ma zubiha ala nusubi da abinda aka yanka domin gumaka akwai bambanci tsakanin kalama iz zaka fi ma zukira ala zabi ismu sanmi sinmi domin wancan na farko wa ma uhilla li ghairi llahi bi abinda aka daga sauti na wani Allah game da shi shi wannan wanda aka yanka da sunan gunkin ne da za a yankan sai aka ambaci sunan gunkin ko da ku a bakin masallaci ne to ba za a ci ba an ambaci sunan gunkin sai aka yanka to haramun wancan kenan wannan kuma wa mazu biha ala nusubi shi kuma wa hadha fi ma qasada bi dhabhihi ta'zima sinmi min ghairi dhikrihi wannan kuma abin da aka yi kudirin girmama gunkin ne yayin yankawa ko da ku ba a ambaci sunan gunkin ba irin abin da da yan bori za su ce a samo kaza bingi bingi sai a ce a yanka ta to shi ma wannan ma zubi alam nusubi ne ko sunan Allah aka kira to an yanka ne dan wani Allah saboda aljani ne yace ayi ta bakin boka kaga an yanka ma wani Allah ko a ce a je bakin suri a yanka sai aka ce bismillah ko liman ne yanka to ba za a ci ba dan an yanka ne ga wani Allah to wannan duka haramun wa anta taqsimu bil aslam kuma Allah ya adafi yace hakanan cikin abin da aka haramta muku kada ku yi rabo ku bide yin rabo ay tastaqsimu ay tatlubul qasama wal hukma kar ku buƙaci raba gardama ko kuma yin hukunci bil azlami da kibau na caca raba gardama ko kuma yin hukunci da kibau wanda yake na caca jam'u zalamin bi fatih zai wa bambiha zalamin ko zulamin ma fathil lami wa huwa qidahun bi kasrat qafi sagirun wato shine wata kibiya wacce take yar karama la risha lahu wa la nasla wanda bai da jawaska kuma bai da kyauro jawaska ta ƙasa wanda ya dan bude din nan zaga dan yi wani ba karshen bayan kibiya inda ake sawa a jikin abin tsirkiya sai ga an yi shi kamar haka ko an dan bude shi haka shi ne ake sakawa sai makale a jikin tsirfiya sai a ja shi ne arwish ka an ɗauki ma'ana kamar na jawaska da take jikin tsuntsu ganyen sanna wani lokaci ma kamar ganyen za ka gan shi an wai ganye kamar gashin gashin yanzu gan ka ɗauki gashin zabuwa sai ka ɗan tsatsefe ka ɗan tsatsefe sai ga ya maka kama da irin yadda ƙarshen kibiya yake to shi wannan ba shi da wannan wala nasla kuma babu kyauran a jiki ruwan da ake sawa na kibiyar babu shi a jiki haka kawai yake kaman sulle su ne aslam ɗin suna da su ne wakanar saba'a inda sadinul ka'aba su guda bakwai ne waɗannan aslam ɗin a zamanin jahiliya yana wajen shugabannin da ke kula da ka'aba ana sanya su a cikin kurtunsu a haka sai a zara su su su bakwai da su ne ake raba gardama akwai guda uku a jikinsu suna da rubutu na suna eh wasu sun ce ma guda uku ne wasu sun ce bakwai wanda suka ce guda uku to ɗaya yana da if'al ɗaya kuma la taf'al ɗaya kuma ba komai a jiki to don haka idan mutum ya zo shi neman sa'a ne wai idan mutum yana so ya wani harka ko wata kasuwa ko wani abu dai daban sai ya zo shi wajen waɗannan shugabannin Ka'aba din a zamanin jahiliya sai ce a buga mun zai biya su fa ka san dama irin wannan ai ana biya eh ko boka yanzu da irin malaman darnin na ai sai an biya su malamin Allah ne zaka masa fatawa kawai ya gaya ma wani ma danganin araha akan hanya zai tsare ka to su waɗancan bo abunan sai ka biya su to idan aka je wajen su sai su buga a girgiza a girgiza a jijjiga a jijjiga sai kawai sai a zaro guda ɗaya wato randomly za a zaro ɗaya in an zaro if'al sai a haka sai a ce a akwai sa'a aikata sai shi kuma ya biya da ɗan gwaɓi idan aka ce la taf'al zai ce a a wannan abin a haƙura tukun ba yanzu ba kuma fa ba zai yi ba idan kuma wadda ba rubutun komai ne a jiki ta fito neutral to sai a ce to a sake second second trial har sai an samu ɗaya daga cikin biyun to da su huta sadda kansu man su ɗauke ita wannan ɗin kawai to wannan ma sai Allah ta'ala ya sa doka an haramta wa an tastaqsimu bil azlam kada ku nemi yin rabo raba gardama ko yin hukunci da irin waɗannan kibau din nan ma ya ce wa kana sab'a inda sadinul ka'aba alaiha alamun a jikinta akwai alamu can kasa baka ta uku ya ce tabbata fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi an ibn abbas ya tabbata cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo cikin sahihinsa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma kadima Makka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso Makka wato Fatihan Mansura aba an yadkhul al-baita wa fihi al-aliha annabi sai bai shiga Ka'aba ba lokacin akwai gumaka a ciki fa amara biha fa ukhruja sai ce a fidda abin nan da suke cikin Ka'aba kewaye da ƙaba akwai su cikin ƙaban ma an sa sai annabi ce a cire wanda suke cikin ƙaba sai aka cire su eh fa akhraja surat fa fa ukhrija suratu ibrahim wa isma'il fi aydihima min al-azlam sai aka fitar da wani mutum mutumi da suka yi wai wannan annabi ibrahim ne wannan annabi isma'il ne kuma a jikin hannayensu sai aka yi musu irin wannan kibautan cacan an saka wato suna nufi waɗannan ɗin suna da mai suna da asali kibautan nasu na cacan yana da asali wai daga annabi ibrahim da annabi ismail suka samu shi yasa da suka yi mutum mutumin da suka kaddara wai annabi ibrahim ne ko annabi ismail kowa sai aka zara masa irin wannan domin a bawa abin abin nan a bawa abin wani wani muhimmanci ka san yanzu ma haka ne in mutum yana son abin nan sai haka kawai kaga abu sai a nasabta wa annabi a ce ai an samu kaza daga annabi ko in ana so a girma sai a ce ai jikan annabi ne sai a ce daga wajen annabi aka samu kaza ai manzon Allah akwai hadisai da zaka ga ana rubutawa wanda ba su da isnadi da yawa kawai sai a ce maqalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan littattafan da za a gansu shirgi kala kala aka tattara maganganun da ba su da tushe kawai sai aka nasabta ga annabi ai ana nasabta magana ta ƙarya ga mutumin kirki dan a sami goyen baya ne ga wannan abin to shine suke wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalahum Allah Allah ya wadaran su laqad alimu mastasqama biha qattu ai sun san annabi Ibrahim da annabi Ismail ba su taɓa raba gardama da irin waɗannan watan kibau na caca ba yace thumma dakhala albayta sai da aka fidda su tukun annabi ya shiga fa kabbara fi nawahil baiti ya kabbara asassa na dakin wa kharaja wa lam yusalli fihi amma abin da ya tabbata annabi yayi sallah ciki hadisi ya inganta wanda imam ibn kafir ya kawo cikin wato abin nan fasul ko cikin littafin sa na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الفصول في سيرة الرسول wannan yace wa kanu yuhakkimunaha sun kasance suna sanya waɗannan kibaudin su zama sune masu yanke musu hukunci fa in amaratuhum tamaru in ta musu umarni sai su umartu wa in nahatuhum tahu in kuma ta hana su sai su hanu to Allah ta'ala yace wa an tastaqsimu bil aslam an yi atafin sa kayan haramci kada ku kuskura ku nemi raba gardama a wajen wani ba Allah ba shi ya saka hadisi ya inganta daga Jabir dan Abdullah hadisi wanda a a imma sai rawaito shi hadisi ne wanda yake ingantacce Bukhari da wadansu malamai sai rawaito yake cewa allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-istikharata kama yuallimuna as-surata min al-Qur'an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istikhara kaman yadda yake koya mana sura ta al-Qur'ani yadda annabi ya zaunar da su yake lakkana musu alqur'ani su koya haka annabi ya zaunar da su ya lakkana musu addu'ar istikhara suka rike ta dan haka ashe in zaka bada zabi an hana ka bil aslam sai ka ba mu wa zabi sai ka ba mu Allah shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ne sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hamma ahadukum bil amr ko bi amrin falyarka rak'atayn min gal al farida in ɗayan ku yayi nufin yin wani abu to yaje shi nafila guda biyu wanda ba ta farilla ba sannan sai addu'a ta istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya lakana musu addu'a ta istikhara ya ambace ta wannan kuma zai yi ta ne a a ƙarshen tahiyarsa wasu malamai kamar Sheikh Ibn Baz ya ambata cikin fatawarsa cewa abinda hadisin ya nuna ana yi ne bayan an sallame saboda annabi ya ce falyarka ya kawo shi da siga ta ilma bi yayi raka'a biyu min ghayril farida wanda ba farunta ba sai ce thumma yaqul kaga thumma annal litartibi ne tukunna sai ya ce to shi sabin bazi ya bada fatawan cewa sai ka sallame dama faralla ba ta faralla bane nafila ne in kai nafila raka'a biyu ka sallame a a ala itraha sai ka daga hannunka sake wannan addu'a ta ba mu Allah subhanahu wataala zabi maimakon wancan na haramun da aka hana mutane Allah ya ce zalikum domin yin waɗannan ababe duk da aka ambata daga dabbobin nan nau'o'in su da yanka da wani sunan wani Allah ko don girmama gumaka ko kuma istiskami istiksami bil aslam Allah ta'ala baki ɗaya ce fiskun ai almazkur min almuharramati ababen da aka ambatan nan na haramun fi'luhu aikata shi fiskun fasikanci ne asalin alfisk yana nufi alkhuruj ne fita to sai ake amfani da shi istilahiyan ai al-khuruju an ta'ati Allah wa ta'ati Rasulillah wanda yafi ta gabarin da'ar Allah ya bar da'ar manzon Allah to sai zaman to a ce al-fasiqu fasiki wato wanda ya fita daga da'a shine ma'anarsa shi yasa nan ma mala yace khurujun an ta'a aikata irin waɗannan fita ne daga da'ar Allah duk wanda ya ci daga waɗancan nau'o'in mushe da aka faɗa saboda yana ga kada ya asara ko abin da ya kama da haka ko kuma yana ga malaman darninsa ya gaya masa ya je yanka a waje kaza yayi to yayi shirka yayi fasikanci shirka ma fasikanci ce hasali ma ita ce mafi girma a cikin fasikanci Allah ta'ala sai ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau fa mun cika muku ay al-yawma isal ladina kafaru min dinikum ku sani a yau waɗannan da suka kafirta sun ɗebe ƙauna min dinikum daga addininku da ake nufi ai an tartaddu anhu ba'da dama'ihin fi zalik sun ɗebe ƙaunar cewa za ku bar addininku bayan da sun yi takwaɗayinku kafirta to yanzu sun san cewa musulunci ya zo ne ya zauna sun azabtar sun ƙwace mata sun ƙwace dukiya mai gida ya kori abin nan ɗansa wani ma a kashe shi wani a kore shi a garin babu irin gallazawa da ba sun yi muzanta duk abin da za a yi an yi kuma abin sai gagara to sai Allah ta'ala ce al-yawma kusani fi yawkam ya isal ladina kafaru min dinikum waɗanda suka kafirta sun gama ɗebe kauna cewa za ku bar addini ku ba za ku bari ba su ma sun fahimci haka ka san da farkon izalama ba tsangwamar da bata gani ba a yi hoto na jaki sai a yi kan mutum ga gemunsa ga rawani ka san yin izala da akwai rawani sai a rubuta dan izala mungun bawa jakin banzala ananne da ba haka ake ba a mammanna a ko ina hotuna ba irin abin da ba a yi ba an kwace wasu mata mun san waɗanda a kwace musu mata halanan mayan Allah lima za a samu wasu eh an kori wasu a gidajensu an kori wani waje a wajen mai gidansa ba gallaza da an muzanta mutane an zage su akan idansu an yi duka wasu ma an kashe su ba abin da ba a yi ba har a garin nan ba abin da ba a yi ba kisan ne dai ba su yi nan da ma ina tsamma amma an ligirta ba a ligirta da ba a yi ba daga baya kuma aka hakura ko al-yawma yasal ladina kafaru min dinikum to Allah yake ga yawa mu'minai a yau fa waɗanda suka kafirta sun gama ɗebe kauna cewa za ku bar addinin ku bayan da sun yi kwaɗayin haka limara aw min quwwatihi saboda ƙarfin addinin da suka gani yanzu fa ka'annahu talaba minhum al-ibti'ada 'anil fiski tamkar ka ce Allah ya biɗa ne daga wajen su kafirai su ne santar da kansu su ma daga fasikancin nan da aka haramta wal'adatul jahiliya da kuma al'adu munana na jahiliya wa akhbara anna bu'dahu anil fiski kuma ya bada labari cewa nesantar da mutum zai yi gabarin fasikanci wa tilka dhaba'ihi ala tariqatil jahiliya da irin waɗancan yanke yanke da ake yi na tafarkin jahiliya ay asal kuffara an kulli raja'in li ruju'ihim ilayhim shine ya ɗebe makafirai kauna cewa fa musulmi ba za su taɓa komawa zuwa ga shirka ba maimakon a jawo sai aka ga ƙara nisa suke da ita dokoki sai ƙara sauƙa suke yi da suke nesantar da musulmi daga shirka wazalika bi arafa wannan ya ayat ta sauka ne a arafa ita ma ka san babban abin da ya saka yanzu ma duniyar arna suka ƙara tsangwamar musulmi ba sa son musulunci aka hayayyako masa shi kadai kuma yake gabutanci wallahi saboda su musulmi suna da wani tsari ne na addini wanda babu wani addinin da yake da irin wannan tsarin duk hanyar da za su kullo musulunci ya toshe wannan hanyar iya shege su burinsu a zauna a duniya ne a manta da lahira yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfa sanati dayansu yana burin cikin arnan yahudawa ina ma yayi shekara dubu a duniya shi yasa ba abinda ba sa koya wa mutane ayi sajiri dan tamoji tamojin tsufa a sake miƙar da shi a sake tsintsiyar idanu farin gemu in ba a kankare shi ma a masa dayin a'a wasu duk irin wannan wai dan a zauna a duniya ne to yahudawa suke koya wa mutane wannan kuma sannan su ta kowace irin hanya su samu kuɗi shikenan the end justify the means in dai ka samu kuɗi to shikenan kawai ta kowace hanya ne shikenan to musulunci kuma yana faɗa da irin wannan musulunci waɗannan tafarkokin su ba abin da ya dame su a yi ta zinace zinace a sha giya a tara kuɗi ta kowace hanya shi ya saka suna da gidajen caca suna da gidajen yin abinan mai sunanta giya kala kala suna da gidajen yin riba suna duk abubuwa da ka sani su da za a saba ma Allah a kowane irin tafarki na rayuwa sun shimfiɗa shi to musulunci kuma shi yake da shi kaɗai ne addinin da zai ce ga abin da za ka yi ga wanda ba za ka yi ba ba wani abu na rayuwa wanda musulunci bai tsokace a kai ba sai dai musulmin ya bi amma musuluncin ya yi tanadi to shi yasa ma dama musulmi za su yi tamassuki da addininsu to ko waɗancan ba za su ƙaunace su ba saboda su a ganin su musiba ne musulunci su abunsu saboda musulunci zai dakile musu caca zai dakile musu riba zai dakile musu hanyoyin da suke samun kuɗi kazanta hanyar kazanta zai hana fasikanci su kuma abin da suke so yin tisharin kenan to matukar muka yi riko da addinin mu sai mu ƙara kwarjini amma idan muka zamanto su muka kwaikwaye su to fa innahum minhum Allah ya ba mu sabaki mala yace wa zalika bi arafa wannan aya ta sauka ne a arafa ala ru'usil mala'i a taron jama'a في حجة الوداء يوم الجمعة أحجة الوداء أرانا الجمعة الله سبحانه وتعالى أنبت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم حديث يا إن كنت مسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna shaytana kad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin bit-tashrih bainahum shaytan ya ɗebe kauna masu sallah ba za su taba bauta masa ba a jazirati al-arab sai dai kiyayya kawai da za su yi a tsakaninsu amma a dawo irin na jahiliya a dasa gumaka annabi ya ce shaidan ya ɗaya bai kauna gumaka ba za su dawo ba sai dai son zuciya a kibin Allah da gangan amma a aza gumaka a rinka shirka irin na jahiliya ya ɗaya bai kauna shi shaidan imam muslim ya kawo wannan hadisi ثم قوا قلوبهم بقوله sannan Allah ya karfafa zukatan mu'mine da fadin sa tun da kafirai sun ɗaya bai kauna ba za ku koma ga addinin su ba fala takhshawhum wakhshawni to kada ku ji tsoronsu ni ɗaya za ku ji tsoro izzar musulmi shine musulunci a duk lokacin da musulmi ya bar musulunci to babu izza fa gare shi amma ba abin da ya ɗaukaka mutane sai addinin musulunci haka umar ibn khattab ya faɗa yace mu mutane ne fa makiyaya cikin raƙuma ba a san mu ba sai yanzu Allah ya ɗaukaka mu da musulunci duniya ta zama ƙarƙashin mu yace mu riko da addinin Allah nan izzar mu take in muka aje addinin Allah mu ba kowa bane yanzu ku gashi ana ta gani ko su waɗanda suke raban arnan Allah ya sawwaka babu izza ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a babu izza ga musulmi sai tamassuke da addinin sa in kai riko da addinin Allah to wallahi kana kwarjini a wajen kafir ko da ku baka da komai to Allah yace fala takhshawhum wakhshawni bi suqutil ya'i ko waslan wa waqfa thumma basharahum bi qawlihi sanna Allah ta'ala yaw mu'mina al bishr yace al yawma akmaltu lakum dinakum to ku sani a yau an kammala muku addininku ai ahkamahu wa fara'idahu hukunce hukuncen musulunci ababen da Allah zai wajabta muku a wannan ranar arfa shekara ta goma bayan hijira taccika falam yunzil ba'daha halalun wala haramun bayan wannan aya kamar yadda malamai suka karkara bayani babu wani haramun babu wani halal da ya kuma sauka tunda Allah ya saukar da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum ba a saukar da wani halal ko wani haram ba wasu ayoyin sun sauka amma ba ayoyi ne da suka zo da sabon halacci ko sabon haramci ba sai dai ƙarin bayani ko sharhi ko akan wani al'amari amma a ce a wani sabon halal ko wani sabon haram malamai suka ce bai sauka bacin da wannan aya ta sauka wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata inji Allah da ikmalihi game da kammala muku wannan addini wa ta'zizikum bihi ba'da dhulli aka daukace ku a dalilin musulunci bayan da kuna kaskantattu Allah ya ce ya cika muku ni'ima don haka addinin musulunci ya gama cika addinin musulunci ya gama cika hukunce hukuncensa sun cika ba a bukatan kari shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu babban malami a Kufa bayan rasuwar Annabi yana cikin manyan malamai a ƙasar Iraki da suka yada ilimi da addinin Allah. Malamin Ƙur'ani, malamin hadisi. Wato yana ambata cewa duk wanda ya yi da'awar cewa akwai wani abu sabo da zai kawo a addini, to yanzu yana da'awa ne bilisanil hal bi anna dina lam yukmal. shi yanzu a aikace yana nuna cewa addini bai kammala ba ya karanta Qur'ani don haka akwai hatsari wajen kaga bid'a abinda bai da tushe a addinin Allah Qur'ani ko hadisi annabi bai faɗa ba Allah bai faɗa ba manzansa bai faɗa ba kuma mutum ya zo ya yi cusan shi a cikin addini ya ce shi ma addini ne za a samu lada in an yi ba a samun lada sai abin da Allah ya ce ana samu ba a samun lada sai abin da annabi ya ce a ƙarƙashinsa akwai ladan amma in ba wannan kusurwa guda biyu babu wanda ya isa ya ce kaza in an yi ana samun lada a kansa sai Allah sai manzansa domin shi ne a sharaya to don haka duk wanda ya kawo wani abu na addini ya ƙawata shi alhali bai da asali daga Allah da manzansa kuma ya ce addini ne da za a sami yardar Allah ƙarƙashinsa yanzu kamar ya faɗa ne a aikace abinda Allah ya ce ya kammala addini bai cika ba fa ga wani sabo da na kawo don na cika ta yanzu kaga ya ba bid'a kawai yayi ba ya ma ƙaryata Allah ba da baki ba da aikinsa shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud a wani kaulin sa yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu ku dai ku bi kawai abinda shari'a ta faɗa Qur'ani da hadisi shi za ku bi wala tabtadi'u kada ku kaga me yasa yace faqad kufitum an isar muku duk abin da kuke bukatar sana addini waruya annahu lamma nazalat hadhihi al-aya baka umar radiyallahu anhu arawaito cewa yayin da wannan aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati umar ibn khattab sai fashe da kuka faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama lahu sai annabi ya ce masa tsira da aminci su tabbata gare shi ma yubki ka ya umar me yasa ka kuka ya umar ƙala sai ya ce abkani an kunna fi ziyadatin min dinina abin da yasa ni kuka da muna samun ƙaruwa a cikin lamarin addininmu doka tana ƙara saukowa kikikaka za ta faru sai Allah ya saukar mana da hukunci wani al'amarin yana sauka ne gane yadda malamai suka dinga bayani kaman cikin asbabun nuzul na Imam Suyuti ayoyi yace ga sababin nuzul da yaro aka rawaito daga sahabbai a dalilin saukatta kaza ne ya faru kaza ya faru kowa ne ya kaza ya je kaza sai Allah ya saukar da kaza kowa ne ya fatawa akan kaza sai Allah ya bada ansa a kaza to kaga suna samun warwarwar al'amura shine Umar yace kullum muna samun ƙari cikin lamarin addinin mu Allah yana saukar mana fa'iza ƙad kamula idan ku har aka ce yanzu addini fa'iza ƙad kammala idan har addini ya zan ya cika wa innahu la yukmalu shay'un illa naqasa yadda lamarin yake kuma babu abin da zai samu cika yanzu sai ya tawaya ko ba haka bane duk abin da ya samu cika kuma sai yayi baya law of diminishing return na economics ko sai ya kuma zuki falamma balaga ashuddahu wastawa ya kai kan karfin sa kenan to daga nan kuma yanzu kiwa ba za so ba i Allahu allazi khalaqakum min dha'fin daga rauni dogon mani thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sai kuka dan samu karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba kowa din ne falamma balaga ashuddahu wastawa da ku kuna da rauni tun daga dugon mane har kuka zama yara jarirai kuna tafiya kuna tashi kuna kaza yanzu sai ka zama kato karfa ba sai huci kake kai kade kamar daf waye zagi baba ko ba haka bane kana daga kafadu kana ji da samartaka da karfi wata rana in Allah ya sa ka shekaru suka shekaru sai a ganta tana dunduku kana dogarawa ko ba haka ba to haka lamarin yake haka tsarin al'amarin yake duk abin da ya cika to sai ya zamanto ya nakasa Umar sai fahimci haka yace yanzu idan mun samu kamala mun gama cika to kuma za a dinga samun tawaya faqala alayhi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa sadaqata kai gaskiya Umar to wace tawaya Qur'anin ne zai zan ya rushe da ba a san bid'a ba zamanin annabi in annabi ya gama assignment din sa ya tafi kuma za a dinga kagota ai ta waya ne ko ba haka bane kuma bayan annabi ya tafi sai aka dinga samun su khawarij ga suna tun zamanin sahabbai suka fito suka ce kowa ma kafiri ne in ya aikata laifi suka kafirtar da manyan sahabbai Ali ibn Abi Talib suka ce kafiri ne waɗansu ma suka kafirta su haka suka dinga yi khawarij wanda daga jikin sauran shirgi suka fito su rafi bayan shi'a da makamantansu kaga an so mu samun tawaya فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن آية سيتزمنتو إتشي نعي النعي شيني شيلا سند متوى وتسند متوى نينا منزون الله صلى الله عليه وسلم أما ابن ده تبتع أشكين حديثي كما يدعى كسامو ده صحابي حديث عبد الله بن عباس رواية البخاري ده وسمع لمي إذا جاء نصر الله والفتح إتشي تزوت ده سند رسول النبي domin wannan shi sai da ya dawo daga makka sai aka saukar masa idza jaa nasrullahi wal fath yan kwanakin da suka rage sai annabi yayi ibadar da bai yi irin ta ba sallan nafila sai ya dinga yi ummul mu'minina aisha tace hattan tafakhat qadamahu har sai da dugadugansa suka dinga kumbura dugadugan annabi saboda tsananin tsayuwa wato an masa ishara ne cewa rasuwarsa ta zo kuma sai ya yawaita yin tasbihi eh idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhulu kaga an yi fatuwa makka shekara ta 8 wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja daga nan suka dinga zuwa suna mubaya'a har zuwa shekara ta 9 har zuwa shekara ta 10 da yaje aikin hajji babu sauran waɗanda ba su zo sun yi mubaya'a sun yi cappa ba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to sai manzon Allah bayan yawan sallah da yake kuma sai yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli ummul mu'minin ta Aisha take cewa ya ta'awwalu alquran yana fassara qur'ani ai an ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kaga abu to shi fasabbih sai ce subhanakallahumma wa bihamdika sai ce سبحانك اللهم وبحمدك واستغفر سيتي اللهم اغفر لي yana yawan fadan wannan a ƙarshen rayuwarsa eh dan haka dattawa sai a dage da wannan sai a dage da ita in ƙarshen rayuwa ta zo Allah ya ba mu cikawa da imani to nan malam yace fa kanan hadhihi al-ayatu na ayi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa malam bi ba'da zalika illa wahidan wa 80 yawma bayan da wannan aya ta sauka ranar arfa annabi bai rayu ba sai kwana 81 daga wannan arfa ranar arfa tara ga wata ko to kwana 81 ya rasu in ka so ka je ka lissafa abin da ya farar jiha a wajen mu'arrikhun shine ya rasu sha biyu ga watan rabi'in al'awwal shikar shekararsa goma da zuwa kenan kun sa abin da ya sa abin ya zama haka an shiga shekara ta sha ɗaya kenan sha biyu ga watan rabi'in al'awwal na shekara ta sha ɗaya rasu amma me ya saka ya zama haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira a sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ya hijira ya zo madina sha biyu ga watan rabi'in al-awwal bayan rasuwan annabi ne tun sai zamanin Umar ibn al-Khattab saboda duniya ta yi fadi ana yawan rubuta wasiƙa kuma gwamnoni suna da ofisoshi suna da sakatarori da ake rubuta wasiƙo to ana so a rika sanin date babu kuma tsayayyen date da larabawa suka saba amfani da shi kusan kowace kabila tana da irin nata nau'in to sai aka ce za a sami uniformity a sami haɗaka yayi shawara da manyan sahabbai a lokacin sai aka ce a ɗauki al-muharram saboda wasu dalilai duk da cewa rabi'in al-awwal ne to a koma wata biyu baya mun gane a ɗauko tarihin musulunci daga nan kuma a sa hijiran manzon Allah itan ma kar a ɗauka daga date ɗin a koma wata biyu baya a koma al-muharram me ya saka saboda suka ce al-muharram na daya hijiran manzon Allah ita ce turning point a tarihin musulunci ita ce al-muallimu fi tariq sannan abu na biyu an zabo al-muharram saboda yana cikin ashhurul hurum guda hudu waɗanda hatta a zamanin jahiliya balle a musulunci an tabbatar da alfarmarsu ba a yaki a ciki to a dauki daya a dauki al-muharram to me yasa ba dauki sauran an dauki zulqa'da ko zulhijja ko kuma rajab ba ai aka ce a'a ai saboda a lokacin kuma an kammala aikin hajji ana fatan waɗanda suka yi aikin hajji sun dawo gida ka yawma waladatuhum ummahatuhum to sai aka ittifaki akan haka to shi saka 11 ai 12 ga watan 11 na Rabiul Awwal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma kuma an ce shekara goma yayi a Makka ai a Madina kuma hakan ne saboda dama tarihin an maida shi wata biyu baya lokacin da aka dauko lissafin mun gane ko to kage daga ranan Arfa ta shekara ta goma tara ga wata yanzu kwana nawa ne ya rage maka sai ka lissafa kwana nawa ne ya rage kwana ashirin ne ko kwana ashirin da ɗaya to sai kuma ka ɗauki almuharram ba shi kwana talatin ko kwana ashirin da tara haɗa da wannan sai ka ɗauki safar shi ma ba shi idan ka haɗa jumla sai ka ɗauki kuma kwana goma sha biyu a cikin rabin awal sai ka samu kwana tamanin da ɗaya da haka daga lokacin da wannan aka ce saƙonka ya cika an gama cika wannan saƙon to shi kuma dama ya zo a matsayin ɗan saƙo ne to an ce assignment ɗinka ya kammala me rage shi yasa da aka bayi zaɓi ya ce illa rafiqil a'la sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sadar da mu da manzanka to shine nan malam yace fa kanat hadhihi al-ayatu na'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ma labisa ba'da dhalika illa wahidan wa 80 yawma wa raditu lakum al-islam dinan kuma Allah ya ce na kuma yardar muku ai raditu lakum al-islam li amri wa ikhtartu lakum al-islam dina na yardar muku abinda Allah ya yarda da shi shine a miƙa wuya zuwa gare shi binsa da bautarsa a bisa abinda ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi shine abinda Allah yake so Allah kuma yace wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda mabayinsa su kafirci ba kaga kishiyar kafirci kuma shine al-istislamu li awamirillah mutum ya mika zuwa ga Allah subhanahu to shi yasa yace wa raditu lakum al-islam na yardar muku wannan addini na musulunci wanda Allah ta'ala yace millatu abikum ibrahim tafarkin annabin babanku annabi ibrahim ne alaihi salam to shine Allah ya yaddar mana a matsayin addinin da zamu raka dariqan ila al-janna fama lakum illa tibau ahkamihi ba abinda aka dora muku sai ku bi hukunce hukuncen Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata da aka samu daga Tariq ibn Shihab wani asar kai zance ba hadisi ba wani bai yahuda ya zo wajen Umar ibn Khattab ya ce ya amiral mu'minin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma ashara al-yahudi nazalat لاتخذنا ذلك اليوم عيدا yace ya amiral mu'minin wata aya ta sauka a cikin littafin ku wato ta ba su sha'awa ne duk da basu yarda da musulunci ba a bisa kangarewa da girman kai amma sun san musulunci gaskiya ne sai yace inda su yahudawa ne aka saukar musu da wannan aya a at-taura lattakhazna zalika al-yawm ida wannan ranan da ko mun rike ta a matsayin idi saboda girman darajar da Allah ta'ala ya mana shine sai ya tambaye shi yace wace aya ce sai bai yahude ya karanta masa wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na kammala muku addinin hanyar da za ta kai kaman Allah ya ce yau duk abin da zai kai ku zuwa ga aljanna ya nesantar da ku wuta na ba ku shi a hannunku. Ai, kamar a gaya mana haka ne, kaga wannan gaya soyayya kenan ta Ubangiji zuwa ga bayansa, ya gaya ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ya cika musu wannan. Wa atmamtu alaikum ni'imati duk wata ni'ima ta rangwame a hidimar addini da sassauci da wasu al'amura da falala. na cika muku ita kuma wa raiduci lakum al-islam dina wannan addinin na yarda muku shine zai zama addini sun san abin da ke kunshe ne a ciki kishi suke yi ai ka san su suna da kishi da kiyashi annabi ma ya san kisu bi shi ne musulmi ma san kisu yadda da su ne hasanan min inda anfusihim ko min ba da ma ta bayyana lahum al-haq to lokacin da ya gaya ma Umar ibn Khattabi haka sai Umar ibn Khattabi ya ce masa ai mun san ran da wannan ayar ta sauka kuma mun san a inda ta sauka yace nazalat ashiyata arafata fi yawmi jumu'a ta sauka ne a maraicen arfa muna arfa kuma ta sauka ne a ranar idi ba mu gane ansar da umar ya faɗa ba ai shi wannan bai yahudi yana ambatawa in yana cewa inda asu ne wannan ayat ta sauka a addininsu da sun riki wannan wajen a matsayin gun da za su rika idi da kuma sun riki wannan ranar a matsayin ranar idi to kaga sai Umar bin Khattabi da yake faqihi ne sai ya ce masa ai mun san ranar da wannan ayar ta sauka kuma mun san a inda ta sauka ta sauka ne a Arfa kuma a ranar Juma'a an sa ta cika ko bata cika ba ta ina ta cika arfan idi ne shekara-shekara ana haduwa ko ba haka ba ne juma'a ma idi ne gashi yau idil asbu'i yau mun yi idi ranar juma'a ne ran idin ne Allah cikin hikimarsa ya zaɓar mana saukar da wannan ranar idi kaga kenan ana ƙara nuna masu waɗannan yahudawar gaskiyar musulunci duk abin da suka ga a musulunci dama tsararre ne daga Allah subhanahu wataala duk yadda zaka hango shi yasa ibnu mas'ud radiyallahu anhu ba yace yake ya ba mana wannan nasiya ittabi'u la tabtadi'u faqad kufitu duk tunanin da zaka yi na gyara wani abu wallahi dama musulunci ya tanada sai dai kai baka iya idraki ba kawai wa raditu lakum al-islam dinan to sai Allah ta'ala cikin hikimarsa da rangwantawa dangane da abubuwan da aka haramta na nau'o'in abinci a farkon aya faman ittara fi mahmasatin duk wanda dole ta jashi larura ta same shi fi mahmasatin cikin tsananin yunwa yunwa ta same shi ba wai yana gari ba a yanayin da ba zai samu agaji ba ila akli shay'in mimma hurima alayhi fa akala yunwa tsananin yunwa ta ja shi zuwa ga cin wani abu daga abin da aka haramta a bayan nan har ya ci nau'o'in dabba kawai yana tafiya sai ga mushen dabba yunwa ta galabaice shi har ma yana ganin mutane hurhudu babu kuma abin da zai kalaci da shi a jeji shikenan idan ya ci غير متجانف لإثم amma ba wai wanda yake karkata zuwa ga sabon Allah ba ba wai tsayanin sabo ce ba sai daro lokaci je ba fa inna Allah ghafurun to Allah ta'ala mai gafara ne a gare shi game da abin da ya ci din nan Allah ya yafe masa rahimun kuma Allah mai tausayi ne bihi game da shi fi ibahatihi lahu yadda Allah ta'ala ya halatta masa cin musha ka duba fa rangwame na musulunci mutum yana halin tafiya guzurinsa ya yanke sai ga mushe mushen fa ba wai sai wanda aka haka halatta ma ba mun fahimta mushe kai mushe ne zaka mun bashan mushen tinkiya da mushen alade ne bambancin su a akwai bambanci akwai bambanci akwai bambanci me bambancin a mushe ai mushe ne mushe ai duk mushe ne ta nan ba bambanci amma akwai bambancin ko wa zai gano mu asha ai maga barakallahu fik a a an bada ansar a can an hutasar da ku an bada ansar a can eh daga murya su jika ba ni zan fada ba fadai ha fatar shine bambancin ko fatar Allah dai ba za ka je mai ta ta halatta ba fa innahu rijsun karkashin wannan aya malamai sun dawwala bayani cikin suratul an'am ko araf ne nan kuma ya halatta hadisi ya tabbata hadisin maimuna bintul harith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana jayin ajan akuya mushe akuyar ta mutu za a kai bola annabi ya ce a'a ina ma da ku riki fatar tata law ittakhadtum ihabaha aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce mushe ne ya manzon Allah sai annabi ce ayya ai idan kuka saka ruwa kuka sanya abin nan magariya ko da ina ne ake yin gabaruwa eh ina ka sa abin nan ruwa da gabaruwa yace ai zai tsarkake ta amma yanzu kai ga kana fedewa mushen tinkiya ai an dinga salati kenan ko ba haka sai a tsammata ci za ka yi to musamman su kaga a lokacin suna da buƙatar fata abin nan ba kamar yadda yanzu ake da wadata ba suna buƙatar fatan don su yi wasu abubuwa kana ga yanzu buzu ma an daina kawowa masallacai ha da kullum buzu a masallaci buzaye buzu yanzu ana buƙatar buzun ne sai kafet Allah ya samu dace to don haka mushan a nan wajen da aka ce famani turwa gaira ba menene famani turwa fi masatin gaira mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim ya hada kowane mushe duk abin da aka haramta maka a bayan nan daga hurrimat alaykum almaytatu wad-damu ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبوء إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن النوعين duk wanda ka samu ai dama maja'a ce tsananin yunwa ne sa mai kaga baita domin a ce cirayi ne sai Allah ya rangwanta maka sai aka ce ai yanayin larura yakan halatta abin da aka haramta kamar yadda yake zuwa a cikin usulul shari'a abu ne wanda yake ma'rufi wallahu ta'ala a'lam amma na wajen ma ne yace bi khilafil ma'il li ithmin sabani wanda ya karkata zuwa ga zuwa ga sako wanda ya je jeji saboda boko haram shi ba zai ce dan kage yanzu ya fita ne ai ai muta'addin ne ko ba haka bane albagi ne ya fita ne ya fita daga cikin da'a ya kafurta yan uwansa musulmi shi bai fada cikin wannan rangon ba koda ko ya halatta wa kansa bai halattun ba wanda ya je shi yana wa mutane kwanta kwanta ko dan kidnapping sabon Allah yake kaga shi ba zai ce zai ci wannan mushen ba ko da yake su shanun mutane suke ɗebewa ma ina ruwansu da mushe Allah ya shirye su bi khilafil ma'i li ithmin ay al mutalabbis bihi ka qati'i tariqi wal bagi masalan kamar wanda yake fashi ko wanda ya fita daga da'ar shugaba fala yahillu lahu al aqlu wannan shi kan cin waɗannan ababen bai halatta a gare shi ba haramcin yana nan ubangiji Allah ta'ala ka datar da mu zuwa ga abin da yake shine halal matsawar rayuwarmu Allah ubangiji ka sanya albarka cikin abin da ka arzuta mu da shi dukkan abin da yake na haram muna roƙon Allah ta'ala ya mana garkuwa da ya gare shi abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya bamu lada akai ya bamu ikon aiki da shi wanda muka yi na kuskure ko muna roƙon yafiya Allah ubangiji ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum